أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الدائمان على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته البر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa musulmai barkamu da wannan lokaci barkamu da saduwa a wannan rana mai albarka ta talata sha uku ga watan jumadal akhira shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijirar shugaba alaihi salatu wassalam wasu zo daidai da ashirin da shida ga watan disamba na shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiyya a wannan darasi namu na littafin muktasarul akhbari ko matnul akhbari wannan shine zaman mu na bakwai kuma za mu tashi a cikin fasalin da ke magana akan farillan sallah mai littafin ya ce faslo ga wani fasli fara'idu salati farillan sallah niyyatu salati niyyar sallar an mutu ayyanati wasu suke a bar ambatawa a bar ayyanawa a zuciya ba wai ambatawa da harshe ba sai dai ayyanawa a zuciya yayin da mutum ya zo yin kabbarar harama bayan ya ta da ikama to sai halarto niyyar sallar da ya yi niyya din a zuciya shi sai ya kabbara Allahu akbar wannan shine abin da malamai suka ce ba sai mutum ya ce nawaitu nawaitu din nan ba wannan nawaitu nawaitu duk inda za ka yi karatu qawaidi ahbari ashmawi iziya risala askari bayan za ka ganci sai ka ce nawaitu kaza in ka zo yin sallah wa takbiratul ihrami da kabbarar harama ita kabbarar harama farilla ce amma sauran kabbarorin cikin sallah su kuma waɗannan sunnoni ne wal qiyamu laha da tsayuwa domin ta ita kabbarar harama din mutum zai iya tada iqama yana daga zaune amma kabbarar harama dole sai mutum ya miƙe tsaye sannan ya yi ta wal fatihatu da karatun fatiha shi ma farilla ne shi yasa wanda ba zai iya karatun fatiha ba ko da boko ko da arabiya a rubuta mar da takarda ya zama ya rike a hannunsa yana bi yana karantawa yayin da ya zo karanta fatiha domin ita wajibi ce a cikin sallah wajibi ne duk masallaci sai ya karanta ta wani iyamu laha da kuma tsayuwa domin ta ita karatun fatiha din war ruku'u da yin ruku'u shi ma farilla ne war raf'u minhu da kuma dagowa daga ruku'u yayin da mutum yayi ruku'u so ake zama bayan sa ya daidaita kada yayi can ƙasa da kansa kada kuma ya dago kansa kamar wanda yake noma akan kunya idan ku dai da bayansa da kansa sun daidaita wannan aka ake yin ruku'u kuma ya zama mutum ya buɗa tsakanin hamatar shi kada mutum ya tsuke hannayensa mutum ya buɗa tsakanin hamatar shi daidai bakin gwargwado kuma kada ya zamto cikin mutum yana gogar jikin cinyarsa ko a lokacin ruku'u ko a lokacin sujada warrafu min hudu ɗagowa daga ruku'u shi kuma ɗagowa daga ruku'u ba wai daga dagowa shikenan kawai kamar mai mai lekowa kana dagowa shikenan kuma ka koma ba haka ake yi ba in ka dago din sai ka tsaya cak har sai rigarka in tana in kana sanye da doguwar riga har sai ta daina motsi ta daina wani kadawa sannan sai kuma ka tafi zuwa ga sujada amma ba wai daga dagowar ka daga ruku shikenan ka wuf sai ka tafi zuwa sujada ba a'a ka dago din sami Allahu liman hamida ربنا ولك الحمد to in kana da haske ma sosai a cikin zikiran sallah bayan rabbana wa lakal hamdu din zaka yi karawa da hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما ما شئت من شيء بعد duk wannan ana faɗa ko liman kake bi za ka iya yi amma masu sallar gugufiya bane shi limamin za ka iya yi amma mai gugufiya ne ai suka ji kamar ma za ka yi abin rabbana wa alhamdu allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar kamar abin nan wasu judu da yin sujada alal jabhat in mutum yin sujadar ya zamto goshinsa ya taɓa ƙasa wannan wajibi ne ya zamto yayin da mutum yin sujada goshinsa ya taɓa ƙasa ko kan shimfiɗar da yake amma dai abin da aka fi so shine ya zamto mutum ya sujada a kan dandanin ƙasa akwai ƙasa a kusa in kuma babu ƙasa to mutum ya sujada shi a kan simintin ya fi ya ɗora goshinsa a kan kafin ɗin da ke kan simintin kuma goshin mutum ya zama ya taɓa ƙasa ɗin wato wannan farilla ne shi kuma hanci sunna ne ya zamto shi ma ya taɓa kan shimfiɗar inda kai sujada warraf minhu da ɗagowa daga sujada shi ma yayin da mutum ya ɗago daga sujada sai mutum ya daidaita a zaune duk wanda ya kalle ka ya san a zaune kake cak kana zaune sannan sai kuma ka tafi zuwa ga sujada ta biyu shi ma an dago daga sujada din akwai zikirin da ake yi Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni wa'afini bayan mutum baya daidaita a zaune din zai yi wannan kafin ya koma zuwa ga sujada ta biyu ko kuma mutum ce Allahumma ighfirli wal walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat sannan sai mutum ya tafi zuwa ga sujada ta biyu wal itidalu da daidaituwa a cikin dukkan rukunan sallah ya zanto ka samu daidaituwa kowace gaba ya zanto an yi ta yadda aka ce kuma ya zanto yayin da kake tsaye ka daidaitu wajen kallon alƙibla yayin da kake yin sujada dukkan gabobinka sun daidaitu a cikin sujada yayin da ka ɗago daga sujada ma haka yayin da ka yi ruku'u shi ma haka dukkan gabobinka sun daidaitu haka nan yayin da ka ɗago daga ruku'u shi ma ya zamto haka wa dumani na tu da nutsuwa a cikin rukunin sallah kowane rukuni na sallah ya zamto ka samu nutsuwa a cikinsa ba irin wannan sallah na sauri sauri ba wa tartibu baina fara'idiha da jerantawa tsakanin farillan sallah din shi ma wannan farilla ne wassalamu da yin sallamar fita daga sallah shi ma farilla ne wa julusu wallazi yuqarinuhu da zamansa wanda yake haɗe da shi wato zaman da zaka yi don yin assalamu alaikum dan shi a zaman sallah tahiyar farko da tahiya ta biyu dukkanin su sunnoni ne to amma daidai wurin da zaka ce assalamu alaikum nan daga zaune da shi kuma wannan farilla ne wa sharɗin niyyati sharaɗin niyya da aka ce niyya din a farkon farillai to sharaɗin ta shine muqaratuha li takbiratul ihrami gwamuwarta wato haduwarta kenan da kabbarar harama kamar dai da na faɗa da farko yayin da zaka ce Allahu akbar kai kabbarar harama to idan to ka halarto niyyar a zuciyarka na wanda ya riga ya miƙe ko lafiya yake iman ta kamar ya miƙe bai zauna sosai ba in ya sallama ba ta ba misali mutum ya manta kenan yana cikin sallah kamar nafila yake yi yawan ta bi sallama har yayi yunkura zai miƙe sai ya tuno sai ya dawo ya zauna sannan sai ya sallama amma ba wai yayi ta a tsaye ba dole sai ya dawo ya zauna kafin yayi ta mm wallahu a'lam wa sunanuha sunnonin sallah al iqamatu ta da iqama sunna ne wa suratu allati ba'da al fatihati da karatun sura wacce ake karantawa bayan karatun fatiha a rakawai biyun farkon azahar da la'asar da magarba da isha'i da kuma rakawo'in sallar asubahi baki ɗayansu sura da ake karantawa bayan fatiha sunna ne wannan kuwa ko aya ɗaya ce ka karanta ta alƙur'ani a bayan fatiha ta yi wal qiyamu laha da tsayuwa domin ta ya domin karatun sura wasirru fi ma yusarru fi da ɓoye karatu a wurin da ake ɓoyewa wal jaharu fi ma yujharu fi da bayyanar da karatu a wurin da ake bayyanarwa wa sami Allahu liman hamidahu da faɗar sami Allahu liman hamidahu shi ma sunna ne wa kullu takbiratin sunnatun illa al-ula dukan wata kabbara ma a cikin sallah sunna ce in banda kabbarar farko wato kabbarar harama wata shankudani da karatun tahiya na farko da na biyu wal julusu lahuma da, da, da zama domin su wa taqdimul fatiha ta ala surati da fara gabatar da karatun fatiha kafin sura shi ma wannan sunna ne wato da mutum zai fara da karatun sura sannan kuma daga baya yayi fatihar duk da aka ba za a ce sallar shi ta ɓaci ba sai dai kawai ya rasa ladan sunna amma sallar shi bata ɓaci ba tunda gabatar da fatiha din kafin sura sunna ne wa taslimatu saniyatu wa salisatu lil ma'mumi da sallama ta biyu da ta uku ga mamu wato sallamar farko wannan ita farilla ce sallama ta biyu kuma wacce za ka yi wa wanda ke damanka sunna ce haka nan wacce za ka yi wa wanda ke hagunka ita ma sunna ce wal jaru bit taslimati al wajibati da bayyanarwa da sallaman nan ta wajibi wato sallamar farko shi ma wannan sunna ne والصلاة على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دين صلاة بسا من الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم شما ونن سنة kuma abin da aka fi so shi ne mutum yi salati ibrahimi amma mutum da ya yi ibrahimi din ba duk wanda ya yi shi ma ya yi domin ba salati ibrahimi kadai aka rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wasu suna yin tawakkumi anan suna ɗaukar tamkar in banda salati ibrahimi babu wani salati da zaka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya karba hali ko ba haka bane da hadisi ya zo a cikin kanzul ummal na wani mutum ko wanda aka kawo ƙarar shugaban annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ya saci rakumi yace shi shi ba sata yayi ba an to ya kawo shaidar cewa ya saya ba shi da shaida da aka mace a je a yanke mishi hannu an ji za a yanke mar hannu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a dawo da shi aka dawo da shi yace wace addu'ar kai ya rasulullahi ba addu'a ne ba salati kawai ne maka yace naga mala'iku da yawa sun cika sasanni har ba na ganin bishiyoyin da ke nan wuraren saboda yawan mala'ikun da sun sauka shi ta nace a kirawo ka a nan suna sun ce sai ji kuma raƙumin da ake yin rigimar a kan shi yana cewa ya rasulullahi ƙarya suke mishi ba sato ne yayi ba da ya kayi da kuɗinsa shi na nan sallallahu alaihi wasallam kira shi ce wata addu'ar ka yi ce ba addu'a ne ba ya rasulullahi salati ne maka yace wannan salatin ka yi ce cewa na yi Allahumma salli ala Muhammadin hatta la tabqa min salawatika shay'un wa barik ala Muhammadin hatta la tabqa min barakatika shay'un wa sallim ala Muhammadin hatta la yabqa min salamika shay'un hadisi yana nan a cikin kanzul ummar da salati da sahabbai radiyallahu alaihim suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam salatin سيدنا عبد الله بن مسعود اللهم صل على سيد الاولين والاخرين هذا dai karshe ga salatin sayyidina ali da kuma salatin abdullahi dan abbas duka dai suna nan dai da yawa dai a ciki a cikin sifatu salati na albani shi ma ka kawo da yawa ga salatin da imam shafi'i shi ma yake yi اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون har zuwa dai ƙarshen salatin salati din suna nan dai da yawa duk wanda ka ɗauka kaiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shi da cikin sallah ne an fi so ka yi ibrahimi din in baka samu damar yin ibrahimi ba duk wanda ya zo a ranka kawai ka yi in dai salati ne na annabi sallallahu alaihi wasallam wasujudu ala al-anfi wal kaffaini da kuma yin sujada akan hancinka da tafukan hannayenka duka su zamto sun taba ƙasa wannan sunna ne goshi ya taba ƙasa wannan farilla ne wa rukbatayn da kuma gwiwoyi su an saba kasa wannan duka sunna ne wa tarafil qadamayn da kuma gaffan sawayenka wato daidai manyan yatsunka na sawayenka duk su zama sun taba kasa wannan sunna ne dama gabbai bakwai ne ake so su taba kasa kamar wannan niyya da mutum zai taba yin ta yin sallah zai bulle man sai ya ambaci wannan niyyar bulle wannan kawai in ya ayyano ba a zuciya shi ba shi kenan kawai shi kenan kwarai da gaske ba sai ya ambaci niyyar ba sai an ambaci cewa ibtida'an bil imami kaza kaza kaza a kawai da mutum ya halarto abun a zuciya shi kenan yawa amin ya rabbi amin gabbai bakwai ne ake so ya zamto sun taba ƙasa fuskarka tafukan hannayenka kaga uku kenan gwiwoyinka kaga nawa kenan kuɗi biyar sai kuma manyan yatsunka na sawayenka biyu kaga gabbai bakwai kenan to wannan suna ake so su taba ƙasa yayin da kake yin sujada wa sutratu ligairil ma'mumi da yin sutura ga wanda ba mamu bane shi mai sallah shi kaɗai ko limami mutum ya zanto ya ajiye sutura suturan nan kuma kamar da mai littafin zai bayani wa aƙallu ha gila zurumhi mafi ƙarancin ta ne ya zanto ta kai kaurin mashi mashi ko shine kamar kaurin babban yatsanka na hannu ko kuma ya ɗan faka kaɗan kauri shine kaurin mashi wa ɗorin zira'in tsawonta kuma ya zanto ya kai kamar tsawon zira'i guda zira'i guda shine kamar daga yatsan ka na tsakiya abin da ya kai har zuwa gwiwar hannunka zira'i ɗaya kenan ya zanto sutura ta kai kamar haka kuma ya zanto abin tsahirin mai tsarki ne ba daga bola ka ɗauko shi ko daga banɗaki ba ya zanto dai mai tsarki ne sabitin ya zanto kuma tabbatacce ne za a iya tsayar da shi cak zai mushawishin ba mai ɗauke hankali ba kada ka sa wani abu na electronic wanda zai zamto kana sallah yana walƙatawa yana wani abubuwa haka wanda zai ɗau hankali wa fadailu ha mustahabban sallah raf'ul yadaini inda al-ihram cire hannuwa yayin kabbarar harama hatta tuqabil al-uznaini har sai sun daidaici kunnuwa shi yayin da mutum ya zo yin kabbara kabbarar shiga sallah ko dai mutum ya cire hannayen ya zamto sun zo daidai da kunnuwansa ko kuma ya zamto ya cira su sun zo daidai da kafaɗinsa haka ake so ko daidai kafaɗa ko kuma daidai saifin kunnanka wa qaulul mamumi wal fadl da faɗar mamu da kuma mai sallah shi kadai ya ce rabbana wa lakal hamdu bayan ya ce sami Allahu liman hamida sai kuma ya ce rabbana wa lakal hamdu
ko da shi ne liman eh ko da limami ne ko da limami ne ƙwarai kuwa wattaminu ba'dal fatihati da faɗar amin bayan fatiha lil fazi ga mai sallah shi shi kadai wal mamumi da kuma mamu su faɗa amin din nan wannan mustahabbi ne wala yaqulu hal imam amma limami ba sai ya faɗi ta ba ila fi qira'ati sirri sai dai a wajen karatun ɓoye kamar alkawai da ake yin karatu a ɓoye limam ya iya cewa amin wa tasbihu fi ruku'i da yin tasbihi a cikin ruku'i shi ma mustahabbi ne shine mutum ya ce subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ko kuma mutum ya ce subhanaka allahumma bihamdika allahumma ighfirli subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ighfirli shi ma duka an rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma mutum ya ce subuhun quddusun rabbul malaikati war ruhi subuhun quddusun rabbul malaikati war ruhi wa du'a fi sujudi da yin addu'a a cikin sujada mutum ya iya cewa rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli mutum ya faɗa sau uku ko sau biyar ko sau bakwai ko fiye da haka mutum ya iya yin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin duka mutum zai iya yin wannan mutum kuma zai iya yin addu'ar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya wa sayyidina Abubakar اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم duka mutum zai iya yin wannan a cikin sujada duka mustahabbi ne idan kuma mutum tasbihin zai a cikin sujada subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi kuma mutum yayi subuhun qudusun rabbul malaikati war ruhi kuma mutum yayi subhanaka allahumma bihamdika allahumma ighfirli subhanaka allahumma bihamdika rabbi ighfirli duk wanda mutum ya dauka yayi yayi zaka iya yin uku ko biyar ko bakwai ko tara ko fiye ma da haka gwargwadon da yadda nutsuwa za ta zo maka amma idan kai limami ne in so samu ne ka yi bakwai ɗin ko ka yi biyar kada dai ka kasa biyar in dai har kai limami ne wata tsawilul qira'ati fi subhi da tsawaita karatu a sallar asubahi akalla mutum limami ya karanta surar ta kai kamar aya 60 70 80 haka dai dan su sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam suka karanta suka karanta surori masu aya 100 110 haka irin su suratul kafi irin su eh, suratul isra'i irin su suratul mu'mini irin su suratul daha irin su suratul anbiya masu ɗari da wani abu ɗari da wani abu su suke karantawa a sallar asubahi Eh, wa zuhur taliha azhar ce ke biye da sallar asuba wajen tsawaita karatu a sallar azhar aƙalla dai ka karanta sura mai aya talatin ko arba'in aƙalla ne ko mai aya hamsin ma haka wadda ƙasiruha fil asri wal maghrib da kuma gajarta karatu a cikin sallar la'asar da kuma sallar magariba ka karanta aƙalla surori masu irin aya goma aya sha biyar haka a sallar la'asar da sallar magariba wato wasu fil isha'i da kuma tsakaitawa wato ka karanta surori matsakaita masu irin ayoyi talatin ayoyi arba'in haka a sallar isha'i wa da kunin suratul ula qabla saniyati wa da wala minha kuma ya zamto sura da ka karanta a raka'ar farko ta zamto ita ce farko a cikin alqur'ani kafin sura da zaka karanta a raka'a ta biyu wa da wala minha kuma ta zamto ta fi ta tsawo duka waɗannan musabbai ne a sallar والهيئات المعلومة في الركوع والسجود da yin siffa sananniya wacce shari'a ta san da ita a yayin da kai ruku'u da kuma yayin da kake yin sujada kada mutum ya sujada ya zo sujada ya irin wannan sujada ta kotan kurciya kada kuma mutum ya zo ruku'u ya irin ruku'un nan irin na biri irin ruku'un biri
yana kallo bayan sa yana yana kallo bayan sa ba ya sun kai da kafin kasa wal julusi da kuma yayin da mutum ya zauna a sallah duka yayi siffa wacce ke sananniya kada mutum ya yi irin zaman nan na yan gayu in ya zo zama a sallah wal qunutu sirran da yin al qunut a boye qabla ruku'i kafin ruku'i wa ba'da surati bayan kuma an karanta sura fi saniyati subhi a raka'a ta biyu ta sallar asubahi wa yajuzu ba'da ruku'i idan har ka karanta suran sai ka manta baka yi alƙunut ɗin ba sai bayan da kai sujada a raka ta biyu sallar asubahi sannan ka tuno da maganar ruku ya halatta ka yin alƙunut ɗin bayan ka ɗago daga ruku wa du'a ba da tashahhudi sani da yin addu'a bayan tahiya ta biyu wato a tahiya ta biyu in ka kai ƙarshen tahiyar a tahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن الذي جاء به سيدنا محمد حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات فكان كي هكا كاي هر الدوار هر صلاة haka ake so ya zamto tahiyya ta biyu ta zamto bayan ka yi tahiyyar kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati sannan sai kuma ka yi addu'a wa yakunu tashahhudu sani a tsawala min al-awwali kuma ya zamto tahiyarka ta biyu ta fi tsawo fiye da tahiyar farko wata ya munu bis salami da damaitawa da sallama yayin da ka zo yin sallama ka dan damaita da kanka haka wata wata harikun sababati fi tashahhudi da kuma motsa yada yayin da ka zo yin tahiya shi ma wannan mustahabbi ne an ce in ka tsaye da yatsan ka tsaye da shi cak tauhidi kenan ka ka ita Allah shi kuma motsawar haka kamar mutsaraka ne wato kamar guduma ce ta dukan shedan kamar kana jirgar shedan ne kana dukan shi da burala waya kurahul iltifatu fi salati an karhanta waigen hagu ko dama yayin da kake sallah wa tagmidul ainaini haka na an karhanta rantsa idanu yayin da kake sallah wal basmalatu wa ta'awuzu fil faridati haka nan an karhanta yin basmala da kuma ta'awizi a cikin sallar farilla wa yajuzani fil nafli amma duka su bi- su biyun sun halatta ka yi yin su a sallar nafila
farkon karatu ma mutum zai yi su ba eh ba ka uziya da basmala ba amma sai dai ai akwai kuma wani kaulin a cikin malikiya din nan je cikin ashmawi da ga shi malamin ashmawi ya tsawaita magana a wannan gabar ya kawo ra'ayoyin wasu daga cikin manyan malaman malikiya irin su ibnu maslama da sauransu yace akwai ma wanda yace wajibi ne ma sai an yi basmala akwai wanda yace wajibi ne sai an yi basmala da shi sa dan fita daga sabanin malamai kai basmalar ya fi tunda wani ya ce in ka yi tan makaruhi ne wani kuma ya ce in baka yi tan ba kuma fatihar kama bata cika ba kuma shi yana da hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi wani sahabi ce in kana karanta fatiha kana farawa da bismillah sai ce a sai ce a to ka rika yi da bismillah domin ita ma aya ce daga cikin ta na gani a sharhin murtul ahkam na- na ga hadisi ko abdullahi dan umar ko kuma sayyidina abu huraira radiyallahu anhu ma ɗaya daga cikin su dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi wannan tambayar ga kuma hadisin la fatihata liman lam yaqra bi bismillahir rahmanir rahim babu fatiha ga duk wanda bai karanta bis- bismillahir rahmanir rahim ba to kaga a shi gara gara ka karanta tun kenan amma shi kuma maliku abin da ya dogara da shi shine na ji abdullahi dan umaru ne cewa ya yi ce ya bi ya bi bayan sirna abubakar sallah bai je na yin bismillah ba ya bi bayan sirna umaru ma sallah bai je na yin bismillah ba sukan yi ta ne a zuci kafin su fara karatun ba a fili suke yin ta ba saboda haka duk wanda zai mutum ya dauka ya yi aiki da shi ya yi amma dai ni ina yin bismillah saboda fita daga sabani wal wuqufu ala rijlin wahidatin haka nan tsayawa bisa kafa ɗaya shi ma makruhi ne illa an ya tsola kiyamu sai dai idan tsayuwar shi ya tsawaita misali sai ka bi liman kawai sai ya karanta suratu yusuf alaihi salam yana kaiwa ƙarshe maimakon a yi ruku kawai sai ka ji ya shiga cikin suratul ra'adi yana kai ta ƙarshe ita ma sai ya shiga cikin suratul ibrahim haka akalla kusan yana nema ya yi muku izu uku kenan a raka'a guda to sai ka ɗage kafa ɗaya in ta huta sai ka ajiye ta ita ma ɗaya sai ka ɗage ta ta huta waqti ranu rijlai haka nan yana daga cikin makruhai mutum ya haɗa sawayensa waje guda wa ja'ala dirhamin aw ghairihi fi famihi da sanya kuɗin kuɗi na ƙarfe kamar dirhami kwandala misali sanya ta a cikin bakinka ko wani abu mai kama da wannan mutum ya sanya a cikin bakinsa yayin da yake sallah wannan makaruhi wa kazalika kullu ma yushawwishuhu fi jaybi haka nan dukkan abin da zai iya dauke hankalin mutum mutum ya sanya shi a cikin aljihunsa yayin da yake sallah au kummi ko kuma ya din- mutum ya dauki abin a cikin hannun rigarsa au ala zahari ko kuma mutum ya dauki abin a bayansa wannan ya hada haddasa irin su wayar salula wayar salula za ta iya ɗauke han- a hankalin mutum kaga bai kamata ba mutum ya sanya ta a aljihunsa na gaba akalla dai in ma za ka sa ta a aljihunka na gaba to ya zanto ka kashe ta yadda ba zai zanto an bugo maka ba yawwa idan an ce ka sa ta a offline ka danna wannan wajen jirgi din nan network ɗin ta ya ɗauke ko an kira ka ma ba zai shigo ba to haka nan in kuɗi ne ma sanya kuɗi a gaban aljihunka in za ka yi sallah shi ma ba daidai ba ne ka sanya shi a aljihunka na gefe ko a aljihunka na wando shi ne to dan kuɗin suna da yawa sai su ɗauke maka hankali ka ka samun nutsuwa da kuma kushuri a cikin sallar ka wa tafakkuru fi umuri dunya da kuma yin tunani cikin lamarin duniya kana sallah kana tuna gonarka kana sallah kana tuna kasuwarka kana sallah kana tuna daurin auren wani to kana tuna wani abu na harkokin dai duniya to wannan duka makruhi ne وكل ما يشغله عن الخشوع في الصلاة da dukkan wani abin da zai shagaltar da mutum gabarin kushu'i a cikin sallah wannan duka makruhi insha Allah ina ganin anan za mu dakata da fata abin da muka faɗi shi daidai Allah shi ba mu dadansa wani mai kuskure kuma Allah shi ya fi mana Allah ya ƙara mana ilimi mai amfani mai albarka insha Allah akwai wanda yake da tambaya cikin abin da muka karanta tambayar da zan yi na'am ita ne lokacin da mutum ya zama tasha na farko na'am sai in ga wani lokaci salihi na mani wani lokacin yanzu ban kai ta ba in ga an tashi ko kuma wannan duk ba komai shi ne tambayar
to yana tambaya ne game da an yi zaman tayya da tayyar farko shi dai baya zuwa ko wa ala ibadillahi salihin sai ga har limami ya mi to da yawa ka san wasu limaman musamman limaman ƙauye wanda ba karatu suke yi ba su sun ɗauka kawai wai a tahiyyar- a zaman tayyar farko sai karanta tahiyya iya bakin salihina a zaman tahiyya na biyu sai karanta tahiyya baki ɗayanta wanda wannan kuma ba daidai bane tahiyya bakin salihina nan fa babu shi dole ne tahiyya sai an kai ta har ƙarshe yadda ya kamata sai an kai ta har ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wannan shi ne tahiyya amma tahiyya bakin salihina babu shi duk inda ruwayar ya ya zo a cikin hadisai ta zo a hadisai sama da guda goma amma babu inda aka tsaya biya bakin salihi na babu shi wannan kawai wani talbisi ne na iblis dan sun kirkira wa kansu wai sai a ce ta biya bakin salihi na na'am kamar addu'a da za a yi ko a mamaci haka a ce a karanta ba wallahi babu shi babu shi mamaci za ka iya da ka karanta wani abu na alkur'ani da niyyar Allah ya kai mishi ladan wannan ya halatta shi ma malaman shafi'iyya su suna da wani ra'ayin sabanin wannan amma dai mu a malikiya hanafiya hambariya duka ana ganin cewa za ka iya karanta alkur'ani da niyyar Allah ya kai mamacinka ladan abin da ka karanta ya yi amma magana ta ya bakin salihi na babu ita
Allah ya sa ka dace.
amin akwai tambaya na'am a ne kamar mutum ne idan yana yana sallah to bayan ya idan irin addu'o'in nan da ake irin su ayatul kursi Na'am, eh zikiran bayan sallah na'am.
ayatul kursi to sai zama na shi ayatul kursi ya zama na zai iya yin ta kamar da mutane suke suke yi suke yin ta ba Na'am.
ya da dama ya karanta wata sura akan ayatul kursi tunda ba zai iya karanta ta ba tun daga yanda ita ko ba Eh, a- Gaskiya ne tambayar tana da muhimmanci cewa menene hukuncin wanda shi ba zai iya karanta wannan ayatul kursi da ake karantawa bayan an idar da sallah ba. Sai dai ay- ayatul kursi dalilin da ake karanta ta annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗi falalarta cewa wanda yake karanta ayatul kursi kafa ɗaya bayan sallar farilla babu abin da zai hana shi shiga aljanna in ba mutuwa ba. yana mutuwa sai aljanna don mutum ya zanto baya yi to kaga ya rasa wannan falalar idan kuma mutum ya zanto ya san bai iya ba to abin da ya kamata ga mutum shine ya yi kokari ya iya din ko da ta hanyar koyo ne dan mutum ya samu wannan falalar shi ma kada ya zanto an je lahira ana kira ina masu karanta ayatul kursiyu bayan sallolin farilla su zo ga ladan su kuma kai ka tsuru tsuru ai shi ne amma dai kafin mutum ya iya ta ɗin to babu laifi mutum ya yi tawassuli da wasu surorin na alkur'ani wanda ya ga zai iya kamar misali ko- ko da ulhu wallahu a ulhu wallahu ai tana da falala ita ma tunda mutum ba zai iya karanta ayatul kursi mutum sai ya karanta ulhu wallahu kamar kafa uku da niyyar shi ma Allah ya riskar da shi da wata falalar ko da ba irin waccan din ba amma kamar a lokacin alƙulun ma mutum zai iya karanta gudu wala mutum Alƙunut?
sai wannan idan mutum ba zai iya yin alkunun ba ai ba sai mutum ya alkunun ɗan yana yana nan da yawa kala kala ne yana nan da yawa akwai na sayar na ali bayan wannan na cikin littafin malikiya a Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu alayka wa nusni alaka lil khayri kullahu har zuwa ƙarshe to akwai kuma na sayar na ali Allahumma hadina fi man hadayt wa aqina fi man adayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma adayta wa qina wasrif 'anna sharra ma qadayta fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayka فإنه لا يزول عليك ولا يزول مواليك تبارك يا ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام دون mutum yayi yayi in duk mutum zai iya yin wannan din mutum mutum yayi wata addu'ar ma dai kawai ma'anar alqunut din ai shine addu'a kawai mutum yayi addu'a yau annabi salati shikenan yayi wallahu a'lam na'am sun sun sun da ke karanta fatiha dan yi zo maimakon ya ce wara dalil ya ce wara dalil ya wara warar da eh Tafa. Wani yana tambaya game da hukuncin wanda idan ya zo karanta fatiha kuma limami ne. Nan kuma ya ce wala dallin sai ce wara balin kun wala sai ce wara. Wannan hukuncin su shine a gyara mar. In bai sani bane yasa yake to a gyara mar don ba daidai bane. Ita fatiha wajiba ce, wajibi ne ya zamto babu kuskure dini da na harafi ɗaya a cikinta kowanne kuskure da a cikin fatiha ne zai iya shafar sallar baki ɗayanta wajibi shine a gyara mar in ya gyara shi kenan ba zai iya gyarawa ba a samu wani limamin wanda ba shi ba ai yin limancin ba dole bane ya haƙura mana ya bar wanda ya iya mutane sun ɗora wa kansu wani abin nan haka mutum mai da limanci ya zama kamar wani a kayan gado kuma ga mutum bai iya ba amma dole wai shi sai yayi zaga wannan ko ba daidai bane mutum yana cutar da kansa ne idan to kai baka samu ladan sallah ba kuma ka hana mutane su samu nasu Allah ya gyara mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik